آواه ثم هداه فاهتدى نفر بهديه وبعيد الفقر أغناه محمد المصطفى أولاه مولاه كلنا تحيا وأدناه وأعلاه الله طهره والله أرسله للخلق سرا فما في الرسل شرواه محمد المصطفى أولاه مولاه كلنا تحيا وأدناه وأعلاه قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى وصفو من أجل قرباه محمد المصطفى مولاه مولاه كل لا تهيا وأحسنه وأعلاه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليل مسراه محمد المصطفى مولاه مولاه كل لا تهيا وأحسنه وأعلاه والله أرسله للناس أجمعهم ختم الرسالة ما أدلى وأعلاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل لا تهيا وأحسنه وأعلاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله إلى قدره وكلاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة تعرفنا بها إياه الحمد لله ينزو من سوراري كراتين ديوان wannan shine maudu'iyya ta maulidi kuma haka maulidi ya kamata ya kasance idan an zo an zauna aiki ne na ambato na shugaba sallallahu alaihi wasallam dama makarantar maulidi iyaka shi ne yana ana baya so a yi shi to a hakika ko sunan annabi bai sani da ya san sunan manzo Allah ba zai ce maulidi ba kyau da ya san yadda aka shata sunan da ya tabbatar da cewa ko baya yin maulidi idan ya gama su yi zai yi shiru da bakinsa idan kuma da gaske ne ya san sunan annabi to dole dole sai ya yi maulidin annabi dole saboda tunda ubangiji ya ba shi wannan suna na muhammadu ka san kuma babu wanda allah ya ce shi mayu baddalul kauli ladayya wa ma'ana bi zallamin lil abid sannan kuma ubangiji yana cewa la tabdila li kalimatillah a canja kalma Allah ba zai yi ba to da i halici shugaba sai ya sa masa suna Muhammad Muhammad to kaga anan akwai ma'ana mai yawa na sha gaya wa 'yan galibi wata ran muna magana da waɗansu 'yan larabci daga ina aka samu sunan muhammadu sai wani ya ce daga hamida na ce to in a jarrabawa ne ka faɗi ba daga hamida aka samu sunan shugaba ba an kace hamida to fi'ili muzari'i zai dawo ya hamadu to daga muzari'i sai a ce ina sunan fa'ili sai a ce hamidu hamidu sunan mafa'uli a ce muhammadu ko to sh- to duka ga wannan ba layin muhammadu sunan muhammadu bane shi sunan muhammadu wato daga hammada hammada yuhammidu to shi sunan fa'ilinsa sai a ce muhammidu to sunan mafa'uli sai a ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam to me ma'anar hamida hamida ya yi yabo sau ɗaya ya gama to sai Allah ya ce na in sa maka suna hamidu kurin za a sa maka hamida kawai an yi yabo sau ɗaya sai ce a sunanka muhammadu ma'ana hamada ya dinga yin yabo ba a san Muhammad ba a san yaushe aka fara yabo kuma ba a san ran da za a kare ba iza shi wani sunna bahani kaji yana faɗa laura kal alamuna kullu sana'in mahma qad ala wa ala sana'u lad'ahum ila al-amam ma'ani arfatkum an al-jami'a wara'u da duk halittar duniya za su haɗu wani sai ga kaman sura ce kawai na bahani ya kawo wallahi ba sura ba ce ba wani hayali ba ne haka wannan magana take da dukkan talikan duniya za su haɗu Allah ya ce kowa ya ɗau biro da takarda ya fara rubuta martabobin manzan Allah a yi ta yi kara tsaya to a can sabikin ilimin ubangiji ran da ya yi niyya zai tashi alkiyama in aka je wannan dis ɗin ana ta rubutun darajojin annabi to Allah zai ce da mutane kowa ya tsaya na yi niyya yau zan tashi alƙiyama shehu yusufan na buhari ya ce lada ahun ilal amami ma'ani ya ce wallahi sai an ga waɗansu martabobin annabi sun ɗaga hannu sun ce ga mu mun fi kowanne daraja amma mu har yanzu ba a faɗe mu buga giza ta shi kiyama saboda mi saboda muhammadu ne kuma abin da ya sa da yaya a wane yaren aka ba shi wannan suna yare ne na fadar Allah yaren Allah ne ya ce sunanka Muhammadu shi sa Allah bai taɓa canja wannan ka'idar bada za a yadda na faɗa idan ka kalli sunansa Allah bai yadda a faɗi sunansa kawai a kyale shakan nan sai dai ka yana cewa Muhammadun Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sannan ya dinga cewa ma wa amanu bima nuzila ala Muhammadin ce wa huwa al-haq min rabbih sai kuma ya dawo kaji ana ta faɗar yanzu kowane annabi daga annabawan Allah saboda ba a da'irar hamdu ba ne, ai kowa sunansa guda ɗaya ne ko? Annabi Adamu sunansa ɗaya ne ta, ya Adamu, shi za a yi ta faɗa, ya yi haya, ya isa, ya dawudu, amma manzo Allah sunansa ɗaya ne? Ai sunansa ba ɗaya ba ne. Shi da kansa ma za ka je na cewa li asharatu asma'in inda rabbi. Akwai wasu manyan sunaye na guda guda goma. ba wa iyakacinsu ba fa kenan wasu sunaye ne da suke matsala siffar zatinsa da martabobinsa na gurin Allah kaje na cewa anna Muhammadu amma shi Muhammadu shine limamin sunayen annabi gaba daya duk daga jikinsa ne shi shugabanmu shine al-mustafa abin kayan shine al mujtaba abin zabi shine al-muqta shine abin zabi shine al-muntaqa shine abin zabi duk wannan zabi yake nufi to shi shugaba al-mustafa zababbe aulahu maulahu kullal aqaya ubangiji ya bashi dukkanin darajoji duk wata kyauta ta Allah inda ya je jibge su a gurin annabi ya jibge su wanda Allah ya ce wa yutimma ni'matahu alaika zai zai cika ma ni'imarsa shine Allah ya bashi kullal abaya wa adnahu sannan kuma ya kusanta shi wa alahu sannan kuma ya ɗaukaka shi. Allah ya kusanta annabi, sannan kuma ya ɗaukaka shi. Kalmar da Khalifa yake faɗa cewa shehu, ya iya yaban annabi tunda an tambaye shi da kai da busiri wa ya fi iya yaban annabi ice busiri ya fi ni iya yab- rubuta yaban annabi amma ni kuma na fi shi sanin annabi ƙwarai kyauta ce shirin Allah ne isa mutane waɗansu za su yi ta kuka ranar alkiyama kuma ba su daina kukan ba me yasa saboda sun ƙi yadda da hukuncin da Allah ya yi tsari ne na Allah inda ya ce alalahul khalqu wal amru da- da halitta shatawa kenan da kuma sa lamari a jikin abin da aka shata din ya ce wannan duka na Allah ne to saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya shirya haka ga wannan annabi mai girma sai ya kusanta shi kuma ya ɗaukaka shi awahu ubangiji ya taro annabi sun mahadahu sannan ya shiryar da shi fahata dana farun bi hadihi wasu jama'a da yawa suka shirya da shiryar manzan Allah wa ba'aidal faqar a ganahu sannan ubangiji tabaraka wata'ala ya wadata manzan Allah bu'aidal faqari yanzu wannan kaji yadda ake so a dinga yin yabo jama'a yanzu a irin karatun ilimin yan zamani sai a ce nan gurin idan ana neman wani ilimi da ake kiran shi a tanas a jami'o'i ake wannan karatu at-tanaf shine wani mawaki ko wani malami ya yi diwaninsa ka je ka duba ka ga wannan kama wannan kasidar yanzu da shau ya ce awahu sun mahadahu fata dana farun bi hadihi wa ba'aidal faqari a ganahu kai ka san cewa sho Ibrahim ya karanta wadduha ko tunda a nan da ake cewa alam ya ji duka yatiman fa'awa wa wajadaka ballan fahada wa wajadaka ailan fa'agna to shine shehu sai ya dauki wannan surori wa'annan ayoyin sai ya ce awahu Ubangiji ya ya rungumi sha'anin annabi, ya rungumi annabi, ya tattaro shi zuwa gare shi. Sun mahadahu, wawaje daga ballan fahada ke. Wawaje daga ballan fahada. To, irin waɗannan surori da irin waɗannan zantuka da ake faɗa, maganar Allah magana ta gaskiya idan ma'anoninsu dubu ne to kowa yana ɗaukan gwargwadon wacce ya samu sai ya faɗa amma hakikanin magana da shehu ibrahim ya dubi sha'anin annabi aka ga cewa i muhammadu lam ya'rifu ghairu ilahi ai shi annabi ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda ya san manzo Allah sai Allah domin a Ubangiji ya ba shi kullum a baya, duk wani kyautar Allah, shi sa a kowane abu za ka ji ba wani gefe Allah yake ba shi ba, gaba ɗaya yake ba shi, inda ce wa Allah maka malam ta kunta alam, duk abin da baka sani ba na sanar da kai, ya ce kuma na haddace ilimin farko da na ƙarshe. Allah ya ce alam na shira laka sadraka, wa wada'na anka wuzrak allazi an kaza zaharak wannan abu hukun da ya bashi waye zai iya da shi yana ya ce ya yalwata kirjinsa a cikin karance karancin yalwata kirji ya ce ubangiji ne idafa kirjina ina jin sanyin hannun ubangijin ma kirjin nawa yanzu kai za ka gane wannan karatun sannan ya ce da daga nan sai na haddace ilimin farko da na ƙarshe da ya haddu sai wani wasu daga cikin masana ka san kowane abu akwai masanan samala daga cikin kaumu wani ya ce ni na yi tafakkuri a kan wannan ayar Allah ya sanar da shi komai yace to gasken magana akwai ragowar ilimi guda ɗaya da bai sani ba to eh ce kwarai kuwa akwai raguwar ilimi daya yace ina ganin manzo Allah bai san wannan ilimin shi to wani ilimi ne yace matsayin sa na gun Allah shi ma bai san wannan ainihin yadda yake a gun Allah yadda Allah yake san sa hakikanin martabarsa da ainihin muradi da Allah yake nufi da annabi ta wannan martabobin kofofin da Allah yake magana da shi ka san da yawa waɗansu shi sa za a lura da wani abu kasan an ce ana yin ana ana yin science na abu a karanci abu da matsala wacce take mafi nisa yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da manzo Allah qul inna ma ana basharun mislukum to wani in ya ɗauki wannan ayar iyakacinta a nan gurin zai ajiye manzan Allah to sai a ta bala'i da su to can kuma sai ka ce da shi baka san kuma ya ce karja aku minan lahi nurun shi dai wannan basharun mislukum din yau kuma ga hadaratu zati tana cewa karja aku minan lahi nurun haske ne shi dai wannan nuru ɗin kuma haka kurin sai Allah ya canja kar ja'akum burhanun min rabbikum gashi ga hujja ta nan ta zo shi dai hujjan nan kuma haka kurin sai kuma yana kar ja'akum alhaqqu min rabbikum ga alhaqqu nan ya zo to kai duk ka san shi a gidajen nan gaba daya laqad ja'akum rasulun min anfusikum ka san shi a nan to sai ya tashi daga nan ya koma kuma rasulun minallahi ya tuno su hufan mudahara ga rasulun min anfusukum ga rasulun minallahi kuma ka san dai duk gabaki ɗaya ƙur'ani ne zancen Allah ne to duk waɗannan gidajen akwai in kaji Allah ya faɗi annabi ya ce da shi kaza to ɗaya daga cikin gidajen nan ya ɗauka na martabobinsa yake gaya masa wannan isa shehu ibrahim ka yana cewa ha baka ilahi ma ya futu makala allah ya baka abin da san bakin mutum ba zai iya faɗa ba ba zai iya faɗa ba eh dai kai kai kai kai allah ya saka musu alkhairi sai ce fata dana farun bi hadihi sai dukkanin jama'a suka shirya da shiryan manzan Allah eh da shiryan manzan Allah wa bu'aidal faqri agnahu sannan kuma shine ya wadata shi namba ko custom na wadata sai annabi shi Allah ya bawa Allah ya azurta shi ya bashi ya kuma bashi a fassara wannan shehu yake cewa habahu wa ajidahu wa qarraba zatuhu li hadratihi al-aliya wa a'ta wa nayyafa sai kuma yace Allahu daharahu Allah ya tsarkake manzon Allah wallahu arsalahu kuma ubangiji ne ya aiko shi lil khalqi turran ga halittu dukanninsu famatin rusul sharwahu do a cikin talikai babu kama annabi a cikin manzanni matsayin risala ai ta ce gaba ko Allah ya ce ya aiki mutum to gabaki ɗaya wannan manzanni kafinsu babu kama annabi saboda samuwa shugaba a duniya waɗannan sunaye da na faɗa idan ka koma kana karanta tarihinsa kana karanta hadisinsa za ka ji yadda yake fitowa a cikin irin waɗannan misalan yanzu ranar da ya fito zai hijira ba da duhun dare ya buɗe ƙofa ya fito ba yana fitowa iga masu takobi a hannunsu waɗanda aka tsaye da su za in ya fito su yi abin da suke so da shi ya wuce su daga nan ya tafi gidan sayyidina abubakar ya ɗau sayyidina abubakar an yi labarin sun ci abinci a gidan sayyidina abubakar suka fita suka kama hanya suka je kogon sauro to cikon zancen don da Allah ya kai ciki ba ci ba sha kuma sannan dutsen wuta ne hucin zafi kawai yake yi babu ruwan da za a sha ga kuma firgicin tunanin gafin neman su ake ga masu a bakin kogon ana cewa ko suna ciki ko sun tashi sama a duba suna ciki suka fito daga nan suka kama hanya tafiya mai zumma mai zafi to ɗauko hoton ɗan adam wanda ya hau wa'annan maratibun da ya yi wannan waɗannan ƙofofin da annabi ya shiga za ka samu idan ɗan adam ya yi wannan ya shiga nan to in ka gan shi ba za ka gane shi ba saboda me saboda wahala amma sai ga sai da ummu ma'abudu tana ra'aitu rajulan zahiral wada'a wannan iya wannan kalma kurin tana nau tana nau ummu ma'abudu ya nuna wata irin mu'jiza ce cewa to wannan zatin da wace irin siffa yake rayuwa a duniya yaya ice isa masu kasidu da Allah ku dinga ɗauko ma'anoni masu ƙarfi masu kyau kuna yin yabo da su ku dinga ɗauko abubuwa na tafakkuri da tunani sosai kuna sakawa idan za ku yabon manzan Allah kamar da shi wuce kuna zimu durran lafazi ina tsara lukwalo allafazi fi zikir wasu ne ta ce wannan da ta gan shi kaga ta dinga cewa ra'aituhu azajjun abulajun aqranun haka ta faɗa saboda furgici ma ta ce ni saboda hasken fuskar sama gani ne da girar tasa ta dama da ta hagu duk sun haɗe gaba ɗaya aka ce ki hakuri furgita ke kai amma girarsa ba a haɗe take ba da haraba take a cikin waɗancan wahalhalu da aka shafa to inda kuma a zaune kyallami lafiya babu wannan kafuran da suke bin sa shi kuma ya za a gani eh a cikin irin rayuwarsa na na aisha fa gashi ana tambayta tana bayanin yadda manzo Allah yake kamar mutum a cikin gidansa da iyalansa yana girmama su ya nemi su kaza kuma da'iman ma ana cewa fi mihinati ahlihi shi manzo Allah kullum a cikin mihina cikin hidimar mutan gidansa yake sai ya dinga sai ya dinke musu riga idan ta yi sai ya ɗinkin takalmi sai ka zo ka tarai ya share tun daga farkon gidan har ƙarshen ana gamawa kuma a zo a fara in za a yi baki za a shirya kayan abinci da shi za a shirya kayan amma kuma matar gidansu da take ganinsa da wannan sai ga ta dawo tana ma a rarar baka illa wa huwa yusari'u fi hawaka da wani sufi ne ya faɗi wannan da sai an je da gora an ta buga masa a jikin ma a rarrabaka illa wa huwa yusari fi hawaka ta ce ni fa gani nake yi ubangijin nan wanda ya kage sammai da kasai a tsaye kurin yake yana jiran ya ga me kake so ije ya dauko ba in ji fana na Aisha ba wani ne jazaba ta kama shi a waje ba shi wannan matar ɗakinsa ce ran nan mai ta gani kuma a jikin wannan zatin kuma da wace siffar ya bayyana mata ta iya faɗa haka a gaban shi sa ka ji bayan Allah da suka gano haka shikenan kawai suka ce to mu maimakon mu tsaya mu ta bayanin da mu ma mun san ba ganewa za mu ba bari mu tema salati har mu mutu irin su shehu jibrima eh shehu jibril mai na cewa ta'annu liman sibihil manasibu kulluha iz kullu fadlin hasahu iklimuhu in ji shehu jibril radiyallahu anhu da fa suka dosa yin salati malam saboda Allah ya bude musu sanin annabi ta wata nahiyar da wani kuma bai san shi ta nan ba to saboda haka abin yana da dukka ina da faɗi sai aka zo yau irin yau kawai abin da za mu ɗauka taken zamanmu shi ne wa rafa ana laka zikira rafu zikiri amma ba a karanta komai ba ba a fassara komai ba kamar yadda sai diman zubairu ya faɗa yanzu amshin nan shi ne rafu zikiri fa muradin Allah kenan a dinga sunansa i dinga cirawa birrin da kaji Allah ana lu'inan lazina kafaru min bani isra'ila malam ɓoye sufofin annabi suke yi shi ne tsine musun da Allah yake duk wanda ya ɓoye shi Allah ce shi na tsine mu albarka abinda nake so ku dinga ɗaga shi innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitab Allah ne fa ya faɗa ni ne Allah ya ce ni ne nan na dinga bayyana shi a cikin littafi don littattafan da na saukar Allah ya ce na faɗa annaba ce. To shi isa, wallahi kaga a yau, babban abin da za mu kira zuwa gare shi, mu dukufa wajen yadda za mu yi wa manzan Allah ladabi. Mu dukufa wajen ladabi tare da annabi. Wata rana shehi mun je Madina. da la'asar ya kirawo mu yake cewa mu fa shirya mu fita mu bar garin nan fa ke kun ga mun yi kwanaki a garin nan mu kiyaye gwara ma mu shirya mu koma maka mu tashi kan mu je mu wani abu haka kurin fa faɗa haka ba kuma wani abun aka yi ba ina cewa mu tashi mu nan mu shirya mu fita koma masa amma kuma sanda za mu taho garin ina cewa kowane mai takalmi a cikin ku ya ɗauka ya sa a jakarsa ya kulle shi yake kun san inda muka nufa yanzu kun san inda muka tafi isa wanda ifi ka sanin abu ya fi ka gane shi muna tafiyan na malam kwana aka yi a jirgi fa ana tafiya kwana aka yi aka zo wajen sikirinin aka kuma dadewa yake cewa da mu a yi sahur saboda azumi muna cikin sahur din nan na leƙa ido na yana hango rana ta nita wajen karfe tara ma na safe na ce da shi ai rana ce can yace to shi kenan ci gaba da shan abin ka ba ba wani azumi a kan to to da muka tafi yake gaya mana yace ka duba wannan wahalar da aka sha ni na rasa yadda aka yi sai na gan shi da ya shara da iya wandansa kuro da yadda muka shiga madina nan ɗinsa na rasa ko me ya goge masa gefen idan nan nasa ya yi fari wani abu ne kamar gari yake zuwa hakan idan ana tafiya in ya kalli duwatsun nan malam sai duka dinga jin ajiyar zuciya ko saboda muhamma ba waccan wahala ta jirgi duk motar nan wanda bai bacci bacci ake yi ko amma shi billahi allazi la illa wa bai baccin sakan ɗaya bai yi ba har muka je madina sai karar carbin sa kawai kake ne ya taja sai kuka sai karar carbi sai kuka sai karar carbin to to wannan fa shugaba kenan waɗannan da kake jin duniya ta san su to sai ka ce ni ma na zo yanzu ya rasulullah ina son ka kana kallon waɗannan da gaske kai ba kake yi abin da kake yi din kayi gaskiya cikin wannan din daga ƙarshen rayuwar sai dinga cewa mutanen madina fa kun san haka suke yi yanzu na ya ɗebo kuɗi a kaiwa waye wani za a kai wace eh saboda aikin mutanen madina ne irin wannan abu yana nufin shugaba alaihi salatu wassalam to saboda haka daren yau dare ne na rafu zikir a cire sunansa sama Allah ne faɗa ya ce wa rafa ana laka zikira na baka rafu'u zikiri ya rasulullah maulidi rafu'u zikiri daga ambato ne sama wannan sunan hamdu sai ya mamaye ko'ina idan ya fito ya hau kan almakamul mahamud za a ce ashe ma ba mu san ka ba sa mu yi kokari wallahi mu gazgata mu samu sudukul kasadi a cikin abin da muke yi to saboda haka a nan shehu yake cewa famafin rusul sharwa babu kamarsa a cikin manzanni duka shi mizaninsa ne ba a hada shi da kowa ba yadda Allah yi shi shikenan da'iran martabobi duka Allah ya ajiye masu kula da ita yanzu musulmai waye san adadinsu sai Allah to mummunai fa su ma sai Allah ne ya san adadinsu siddiƙai fa sai ka ga daraja tana ƙara nisa na cikinta suna kaɗan suna ƙara tsukewa har sai an dawo a ce auliyau waliyai za ka ga su ba su da yawa sosai a cikin waliyai sai a ce ina annabawa daga walittaka da irin martabobinta sai a ce sai annabta annabta annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da hudu ake faɗa ko shikenan sai a ce bayan annabawa sai manzanni manzanni su kuma ɗari uku ne da sha uku ko ba haka ba daga nan sai aka kwaso guda hudu sayyidina ibrahim sayyidina nuhu sayyidina isa sayyidina musa su ne guda hudu wanda duk ba kamar su sannan sai kuma ɗaya kuma sai alfardul faridu sai da wujud wa alamun shuhu shi kuma shi kare shi ne abin da khalifa ya ta faɗa in an ce shi ba a faɗa wani nan dai ka faɗi wani to baka san da kake faɗa ba Allah ya ƙara masa tsira da aminci to za a ƙara baiti biyu sai ya tsaya haka kad istafal mustafa min mustafan ubangiji ya zaɓi al-mustafa sallallahu alaihi wasallama daga dukkan zababbu daga dukkan zababbu wa safazal mustafa wannan abin zaɓin ya tsarkaka wasu fusuma wanda aka zaɓo shi daga cikinsu sun tsarkaka sayyidi abdullahi shau ya ce uhanni'u nafsi summa yaumi wa shaharahu kaza baladun kan masahu khair ahmad wa fikran wa abdullahi yace shau yace ina taya sayyidi abdullahi munna summa aqilatan sannan ina taya zababbiyan mata munna ya kamata kowane abin za a yi zancen sa a dinga ajiye shi akan muhallin yanzu shugaba duk wanda isan shi ya faɗi abin da wasu suke faɗa yanzu ai ba za ka faɗa ba za ka faɗa ba su suka ɗauko zatin annabi muhammadu kuma wannan zati da irin siffofin da yake da su taguwa ce ta ɗauki zatin annabi ta kai shi madina taguwar da ya hau ana zuwa cewa ihallu sabilaha ku ba ta hanya fa inna hama amura yanzu tana da communication tsakaninta da Allah tana da ittisali da Allah tunda ta dauke ni tsawon kwanakin nan ko guda bakwai ne ko takwas ne a hanya yace yanzu tana magana ne da Allah zai gaya mata inda za ta je ta nuna inda zan sauka a iya yan kwanakin nan to yanzu kana da mizanin da zaka sa wanda kuma yi wata tara a cikin cikin ta shi wannan kwana takwas akan doron bayanta ne ma fa ya zauna akan bayan taguwan nan amma tana magana da Allah yanzu dan ta nuna inda zai sauka da inda zai masallaci ita kuma sai da Amina ta kala 1750 za ta hau kun tafi gurin in an je sallaya mai fadin ma ba za ta zauna a gurin ba inda yake zuwa ihalwan nan kowa muradin sa iga ya shiga gurin nan wasu su ce ai san da i zauna a nan ba ba a yin sallah kakkai sallah wani ya ce ko ba a yi sai na yi sallah ni ya yi sallah zai wani ibirgima a gurin wani ishafi gurin ishafi a fuskar nan gurin yake zuwa ya zauna to tun da nan yake zuwa yanzu gurin ya zama nan gurin ya zama cikakken birni yanzu hawa kurin ake yi mutane ba lissafi idan an hau can ƙarshen ƙololuwar to kuma sai gangarawa ƙasa kuma ciki cikin dutsen mafi yawa wasu in sun je saman to gangarawar inda za a shiga inda yake gurin nan kuma sai gagara ku ba za ka iya shiga ba wani su ce ko za mu mutu wallahi sai mun shiga ka je ka tadda kofa guda biyu ga kofa yan karama dole in kato ne kai ba za ka shiga ta gurin ba saboda duwatsu ne iya kaifin kirjinka ne zai shiga nan kuma huda ce da rarrafe za ka shiga can kuma ta sama in kana so in ka fada ko neman kama ba za a yi to saboda haka duk ta nan ɗin ake shiga in ka shiga sai ka ga ɗan farfajiyar manya-manyan duwatsu ga sunan da nan kawai da ya ga gurin sai ya fito wasu kuma a datsa layi ya ce ice ice kun ga nan da ba dan zaman da aka yi a nan ba da yau babu mu ice a nan ya zauna ibelin halitta gaba ɗaya ce da bai yi zaman nan gurin ba to da halitta an watsar da su gaba ɗaya shi ne aka rasa wai zaman gurin nan ne yake yi sallah yake yi sallah ba ta zo ba a lokacin ya sa muna daga cikin waɗanda za mu rabauta da hidima da kuma ladabi kuma ya zama dukan abin da za mu karɓar a gurinsa kuma karɓar a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah kuma duk wanda suka zo nan daga nesa Allah mai da su gida lafiya na kusan ma duka Allah ya zaunar da mu duka lafiya albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam almajiran shawali haraji ne dukkan inda suke Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya musu dukkanin bukatunsu yadda kuke zuwa muke haduwa tare da ku cikin wannan tafiya Allah ka sa mu tashi duka a gaban su tare mu samu albarkacin su albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam halifa Allah ya taimaka masa ya kara masa jagoranci ya kuma duka karfafa wannan zawiya tamu da kuma dauke mata dukkan damuwa albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ana neman malam sakiyu malam hadisu da malam abubuwa wajen ne da aka ambata su matukuka ana neman su malam da sakiyu da malam hadisu su matukuka Yawa, malam da sakiyu
wannan rubu
wanda aka halifa ya kanci guda hamsin ya yi shi a yaba wa kuma domin ya kare karatu wanda da kai da haka da shi masu da wani kaba da tsarin mawa da tsarin Halifa ya kanci guda hamsin ya kare karatu wanda ya kare وعليه داود أن يعرف فرسك قل أحدهم كمثلنا إلى علمه فعلم ما فكر وما لم Thank you.
wanda ko ba Kafirai sun rode, hankalin su ya tashi, samun sauran ƙarya, gaskiya ta binno, murya ce alaƙi, fitoyin ya yayi, duniya ce kamshi, wanda ba da irin sasanni da tsuwa mai girma, hijibar ta da tsuwa kauna, kauna kusa da wannan yara mai ruwa, kawai lada ya Bakin ciki ina fara salatu sai na komo da yi na kirarin da kamar ya ce, Kama abin da aka ya ban Ibrahim ya ban Fatima Fatima ta tsara Bakin ciki ya mara sai fara hajjizu.
فانيانا خير الورى فاغفر لنا يا ربنا بجاه سيد الورى mai kamshi mai haske daraja da ɗaukaka wanda aka ba ƙura'ani kausara ga ceto gunda ba mai ceto sai ba kai muku tare sai ta miya maulana annabi sai ya dalwara salli ala khairul wara faghfir lana rabbana بجاه سيد الورى صل على خير الورى فاغفر لنا يا ربنا بجاه سيد الورى الحمد لله الله ممتع من أي ai ta cika maga ma kirofan Allah a ta dau ta zage daukewa Allah ba ta yi ta kashe an kashe Kwanan.
sannan sannan sannan
ha kunna take
yana shiga bi kun ne ko ai yana shiga ma dai tun daga wancan abu yana Allah
الله محمد رسول الله
Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha
la
sai ta yi duba dukkanin dangi na koyarsu ba ta ga wacce ta dace da shi ba sai da amina ba shi sa kamar yadda ake faɗa sun kiyaye da shugaba sallallahu alaihi wasallama da kan sayyidina abdullahi da hawwa tun da kan annaba adam da hawwa zuwa sayyidina abdullahi da amina ubangiji a ɓauke kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi sahihi shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa irku min khairul qurun bani adam an aiko daga cikin fiyayyen tsararru na ɗan adam ma'ana duk zamani wanda zai ɗauki wannan sirrin na manzon Allah wa yake tsara mushe shi hatta kuntum min al-qurun allati kuntum fihi yace an na kasance a cikin wannan zamanin da nake cikin sa daga sai da amina ita ubangiji ya zaba ta dauki annurin muhammadi ta dauki wannan haske ta dauki hasken allah a cikinta وعن سهل بن عبد الله قال لما أراد الله خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدن أمه آمنة ليلة رجب وكان الليلة جمعة أمر جوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس ونادى مناد في السماء والارض الا ان النور المكنون المخزون الذي منه النبي الهادي يسجد في هذه الليله في بدن امه الذي فيه يتم خلقه ويخرج الى الناس بشيرا ونذيرا saboda haka lokacin da ubangiji ya kaddara sirrin manzo Allah zai tabbata a cikin sai da amina ya kasance daren rajab ne watan rajab ne kuma daren juma'a ubangiji ya umarci cewa a bude gidan rahama rahamar Allah ba ta hauka cewa annur da makonur koyayyen hasken nan wanda shine annabiyul hadi yastashuru fi hadhihi layla a wannan dare ne bayyana wa an qali bin abu an qabna aban radiyallahu annahu nudiya tilka laylata السماء وصفائها والأرض وبقائها أن النور المكنون الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكر الليلة في بطن آلة طوبى لها طوبى لها وأصبح اليوم إذن أصنام الدنيا منقوصة وكانت قريش في جلد عظيم فحفرت الأرض وحملت الأشجار وأتاروا- وأتاهم الرد من كل جانب- جانب وسميت ذلك تلك السنة التي همل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفتح والابتهاج a wannan dare da wannan haske ya tabbata sai da ayin nan ɗauki wannan sirri saboda a wannan haske duk kuma sun duniya sun yi ƙasa duk sun ke kwanciya duk sun suka kowa ne suka dinga kifawa suna karyewa kuma sai arziki ya bayyana duniya komai arziki ya zo kaka ta yi don haka aka ambaci wannan shekarar sanatul fatih wal ibtihaj shekara ta hudu shekara ta farin ciki wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu kana fi dilalati haml aminah bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna kullu dabbatin li quraish nadakal tilkal laylata dukkanin wata dabba da quraishawa ta dinga yin kurciya da kuma yin suka dinga magana suna gumi da rasulullahi yau ba sai da amina ba ta da bishin ba wani talibai sallallahu alaihi wasallam aka ibn abbas yanzu su ahla magari suka rawar da irin su ne su ba ta kai sai shi wannan kango da shamsu lara wannan ba fada ne da shi shugaba yana shiga cikin kangon nan sai rakumin nan ya zo gaban shugaba ko ya ga rukusa sai aka yana magana da shugaba yana kawo kuka yana ya rasu lalla sun wahalar da ni kuma yanzu su soke ci shi ne fasa kane shi ne jamalu inda hu la'aska ga zanen karshe kane matar jiki raguni ma ya kawo kuka manzala shafi masa hawaye annabi yunus wazan nuna kar ashkahu min ba'a yunus haka nan annabi yunus annabi yunus da ya fada cikin kifi kifi falta kama wani kifi ya haɗe shi shi ma manzala ne ya share masa hawayensa min ba da yusuf bayan annabi yusuf da aka jefa shi rijiya dan uwansa jefa shi rijiya shi ma mazala ne ya share masa ya fito da shi albarkan mazala har ya zama sarkin masar ya ake haka wa hasala hadal qawli innaka rahmatu ba shine rahmat Allah ba ba shi ne zai na ni mutum lafi ba shi ne ni'imar Allah ba abin da ya same ka na jin daɗi na alkhairi daga annabi ne to za ka dabbobi sun san shi tsirrai sun san shi duwatsu sun san shi rigar jikin kama da san shi komai ba abin da bai san annabi ba tunda shi rasuli ne zuwa da abin da ba Allah ba tabarakallahi nazzalal qur'ana ala abdihi ليكون العالمين نذيرا yana cewa wa qisfu ila al-khalqi kafatan an aiko ni gurin halitta baki daya haka da gobe suke ta magana suna cewa rabbil ka'abati wa huwa imamul dunya wa siraj al-aliha wa lam yakun li malikin min mulki dunya illa asbaha manquma wa qadaru min al-mashriq ila al-maghrib bil bisharati wa kadhalika ahli al-dirahan wa yubashshiru ba'dhum ba'dhan wa lahu fi kulli shahrin min shuhuri hamlihi نداء في الأرض ونداء في السماء أنا أرجو فقد أنا أن يظهر بالآخر ميمون مباركا وأن بعد العلماء أن آمنة رضي الله عنها أخبرت بأنها لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رأت رجلا مليح الوجه مليح الوجه طيب الرائحة وهو يقول مرحبا بك يا سيدنا محمد a watan farko sai da amina sai ta wani mutum ya zo yana lalle da zuwa shugaba yana wani sahibi da zuwa shugaba kuma ta ce wane ne kai kala ana adamu abu fashe da adamu ne ba mu kale kullum kuma tuni kala abshi ya amina fa kada hamdu sahibi fashe wa muhammad ya tawamma kala amina wala ma kana shahru fani dakhala alayya rajul وهو يقول السلام عليك يا رسول الله قلت من انت قال انا جئت وقلت له ما تريد قال ابشر يا امنه فقد عملت بسائر السائل التاويل والحديث ولما كان الشهر الثالث دخل علي رجل وهو يقول السلام عليك يا نبي الله قلت له من انت فقال انا ادريس وقلت له ما تريد قال ابشر يا امنه فقد عملت بالنبي الرئيس ولما كان الشهر الراجل دخل علي رجل وهو يقول السلام عليك يا حبيب الله فقلت له من انت قال انا النور قلت له ما تريد قال ابشري يا امنه فقال حملت بصاحب النصر والقطوي ولما كان الشهر الخامس دخل علي رجل وهو يقول السلام عليك يا صفوة الله قلت له من انت قال انا هو قلت له ما تريد قال ابشري يا امنه فلا مسجد السائب الشفاعة كل ما في اليوم المنقول ولما كان الشهر الثالث ولما كان الشهر الثالث دخل علي رجل وهو يقول السلام عليك يا رحمة رحمة الله قلت لمن انت قال انا ابراهيم الخليل قلت له ما تريد قال ابشر يا امنه فقد عملت بالنبي الجليل ولما كان الشهر الثالث دخل علي رجل وهو يقول السلام عليك يا من اختاره من اختاره الله قلت له من انت قال انا اسماعيل النبي قلت له ما تريد قال ابشر يا امنه فقد حملت بالنبي الرجيه المليه ولما كان الشهر الثامن دخل علي رجل وهو يقول السلام عليك يا خيرة الله قلت له ما تريد قال أبشر يا آمنا فقال عملت بمن ينزل عليه القرآن ولما كان الشهر التاسع دخل عليه رجل دخل عليه رجل وهو يقول السلام عليك يا خاتم رسول الله جل القرب منك يا رسول الله قلت له ما تريد قال ما مننت قال أنا عيسى بن مريم قال ما تريد قال أبشر يا أمينة فقال عملت بالنبي المكرم والرسول المعظم صلى الله عليه وسلم sallam kowane annabi zai zo zai zo yi tasiri da kawai shugaba farkon na ka shi ne fati shi ne mai budewa shi ne kuma buɗin arziki sallallahu alaihi wasallam
shi ne buɗin nasara sallallahu alaihi wasallam ba shi da wa ulil kenan wani kuma yadda ya zo yi tarbibi da kuma shugaba sai da ta ci waye annabi Ismail ya ce bakar hamadu bin nabiyar wajidi almalihi sun ɗauki wannan babban alheri da annabi wanda yake alwajidi wanda yake mai rinjaye wanda ya rinjaye kowa almalihi annabi wanda yake kyakkyawa manzon Allah kyakkyawa ne kyau ne da shi wani irin kyau ne da shi wani abun mamaki yanzu ka koyi wani tabaraka da alaba mu labarin cikin alkur'ani cewa annabi yusuf saboda tsananin kyansa mata suka dinga yi yanke hannayensu waka ba ana aidiya wannan yadda Allah ya gama suna yi yankewa amma saboda tsananin kyansa amma ba sa jin hali yanzu kan naka ne zai ci ka kuma tsira ma allura ko ko me kake sai ka san su kuma sai ka zafi amma wani irin kyau ne wannan za a dinga yin hannu ba a ji ka daga sama haɓa wannan ba mutum ba ne wani babban mala'ika ne wannan irin kyau ka san kyan da kai kyau to shi ko shi gaba sallallahu alaihi wasallam gashi kuma kyan yusuf an ba shi ne daga annabi dan abin da ibnu abbas ya faɗa yace shi an ba shi rabin kyau shi ko shugaba sallallahu alaihi wasallam fajahu hadu yi gairu mun kalli yadda hutu da shi faɗa gaba shi ne kyau ba mai kyau sai aka bawa annabi da kyau gaba shi ne shi aka to me yasa shi da aka bi shugaba ba a yi kira ku ba saboda shi tofi ya tattare shi bacin kyawu to kuma akwai ƙanana idan kyawun ya janyo ka to yana da wani irin jalala wanda wannan kuma za ta sa ka wani irin razani sannan kuma shi tsantsan rahama ne wannan rahama ce za ta hana ba za ka ba za ka yi hannu ba sannan na da wani irin lilifi wannan lilifin ne zai hana ba za su mutu ba amma ba dan haka ba saboda tsananin kyansa in ka kalle shi zai ka mutu to saboda shi latif ne shi rahimu ne tsantsan ladafarsa da rahamaniyarsa ko iya ganin sa sai a ci abinci da shi shi sa za ga har sahabbai sai ka ga yara sun yadda zo cikin wani hadisi za ga yara sun zo zakin sai da Aisha a gaban shugaba suna daga murya har suna hira kuyangi suna hira sai da Abu da shigo ya gansu ya ta kama tsawa ko anan za ku daga daga murya suna jin sai da Umar sai ka gudu sai da Umar ya ce musu ya duwa ta amsu yin na ku makiyan kawunan ku yanzu ni za ku dinga jin tsoro amma ba za ku ji tsoron shugaba ba a gaba shugaba ku dinga hira amma kun ganna kun gudu suka ce eh kai muke jin tsoro kai ne muke jin tsoro amma ba ma jin tsoron shugaba saboda ne saboda shi akwai rahamaniya akwai nadafa akwai kuma kwanciyar da dole ku ji tsoron sa shi ne shi yake cewa a hafi kaka ci da wajen da kuma ya rasulullahi ina jin shayin ka saboda kasai da da girman ka wajen da kudratu domin kana da wani iri iko Allah ba ka wani irin iko sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبقنا بالرحمة بالعافية وعلى آله أصحابك المستجيب وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم لما جاء حتى الرسل lokacin da bayyana manzo Allah ta zo ma'ana wannan halin da sai da amina ta shiga wannan sirri ya zo mata wa kana ta tardan ta kasance kadai ce a cikin gida dan ba wani mahalu ya yi istilahi ya ga irin yadda manzo Allah ya fito wannan duniya babu shi yasa da zai bayyana a su ko irin labari daga sama ya zo ya kare ta shi yasa ita kadai ce a gida sai ta ga wani tsufari ya zo ya shafi zuciyarta saboda mala'iku suna zuwa yawa a wannan lokacin nan shi ne ya kwata nan shi ne kullatul wujudi saboda manzo Allah zai bayyana a wajen shi sa kuma yau kiran bayyana wanda ba taɓa ganin bayyana irin wannan ba kamar yadda tafiyar su ce ta faɗa take cewa ta yi rukun yadda ta saba gani bisa ga al'ada duk abin haihuwa ana wanke shi to da ta mako sai ta ji haifi ya daka mata tsawa ke saki yesu ta ce wahalar da kanki mun fitar da shi tsarkakakke shi tsarkakakke ne shi yasa datti baya tasiri a cikin shi ba shi yasa kun san da aka yi hijira duniya kwanakin da aka yi wajen kwana goma sha daga maka zuwa madina amma shugaba da ya shiga madina mutanen madina suka yi suka ce wa abubakar shaiku yuqrabu wa nabi sallallahu alaihi wasallama shabun la yuqrabu sai suka ce na abubakar ya zama da ciwo kuma da mun san shi amma shugaba sai kuma shi shabun wani nasa saboda da duk ba ko kura ba ta tasiri a jikinsa ko ka gan shi ka gajiya wane mutum to haka ya zo duniya tsaftace kuma ya zo Allah ya masa komai yankan cibi ma Allah ya masa duk abin da za a yi wani wanda abin haihuwa shi Allah ya masa sannan kuma sai rabe shi ya gudu wani irin tambari shi ne hatimin annabta a bayansa a daidai ka faɗarsa ɗaya ɓangaren ya gudu hatimin annabta sallallahu alaihi wasallama kuma duk abin haihuwa yana faɗuwa zai canza kuka amma shugaba yana bayyana a cikin duniya yadda su ahalin magani suka faɗa da sujada yanzu sai yin sujada صلى الله عليه وسلم يقول الابتداع اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم shugaba ya bayyana cikin haske da kuma ya bayyana duk duniya sai dai haske duk maka sai dai haske da kuma sai da amina sai ta ga wani tsuntsu ya wuya rufe dajinta sauraron ubangiji ne suke bayyana ko yanzu zuciyarka in ya zama ba komai a zuciyarka sai Allah sai annabi to ka ga irin asraran da zai dinga tsofa shuru ne ka amma hijabi a cikin zuciya ya zama zuciya babu annabi shi yake sa duk wata hanya sai ta fada zuciya ka kalli wancan ya fada ma ka kalli wancan ka shige cikin zuciyarka kai ka rasa wanda kake so ka ga wancan mota ta shiga zuciyarka ka ga wancan riga ita kake so ka ga wancan ita ma ta fada haka za ta faruwa a cikin zuciya ita wahalar da kai kai ta fama da hawan jini to amma inda an raba a cikin zuciya ba shi ta soyar annabi a ramana sai dai kai taraka mutane ko ba ka da komai ba inda zai dame ka saboda kana da annaba a wuyan ka صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا عينها التي تتجلى منها عروش العقائد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صفوة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رحمة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا مرتبة الجامعة صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا إنسان العيون صلى الله عليك وعلى آلك والسلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من خطب لأنك لعلى خلق العظيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من هو الرحمة والرحيم صلى الله عليك وعلى آلك آلك وسلم عليك يا جمال مملكة الرحمن صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا نور السماوات والأرض صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من هو الباب والمفتاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من هو الراحة والنجاة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا ثاني اثنين الوجود صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا معدن الأنوار والأسرار صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا أول بارز التجليات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من تجلى له الحق بكمال صلى الذات الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا صاحب
صلى المئراج الله عليك وعلى آلك وسلم يا من ما يصدق عن الهوى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما ذاق البصر وما صلى طغى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا محمد عبد الله عبد صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من جمع بين القبولة والسيادة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا مفرج الكروب صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا صاحب اللواء صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا حياة الأرواح والأشباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا صاحب التشوقات الباهرة صلى الله عليك وعلى آلك عليك وسلم أيها الدرة البيضاء صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا قلوب الوجود وروح العارفين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا والدا وما ولدا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا علم الرشد والفلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من قلبه هو الدين صلى والصلاة الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا نبي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى ولي الله الله عليك وعلى آلك وسلم يا يوم صلى المعشرة الله عليك وعلى آلك وسلم خير المرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم شفاعة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كفاية الكفاية يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم كفاية الولاية يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم نصرة النصرة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الفاتح لما سبق ناصر الحج إلى وعلى آله حق صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
Amin shi.
آمين
Amin Allah sa mu shiga da imani.
Amin.
Allah sa ku shan mai kyau.
Amin.
Allah ma za mu da annabi.
Amin.
Allah ka sada mu da manzon Allah.
Amin.
Sada mu da annabi.
Amin.
Allah ka ba mu lafiya.
Amin.
Kan zamanin nan Allah ka yaye mana.
Amin.
Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya.
Amin.
Allah Allah ka tsare mu Amin.
Allah ka kiyaye mutuncin mu Amin.
Allah ka kiyaye addinin mu Amin.
Allah ka mana tsara Amin.
ka rufa mana asiri Amin.
Allah ka ɗaukaka musulunci Amin.
Allah ka ɗaukaka musulunci Amin.
da musulmai Amin.
Allah ka kaskanta kafirci da kafirai Amin.
Allahumma izzat islam wal muslimin Amin.
wa azil shirk wal mushrikin Amin.
Allahumma ahlik a'da ad-din Amin.
Allahumma dammir a'da ad-din Amin.
اللهم اعلم من كان احرم من كان في هلاكه راس المسلمين اللهم كما لدي في الله كما لدي في آمين.
wannan kano Allah ka ba mu zama lafiya Amin.
Allah ka ba mu zama lafiya a kan shiru.
musulmi da annabi halin da muke ciki na sha'anin tsada da wahala abin rayuwa mutum ya rasa ci ya rasa sha da abin rayuwa Allah muna tausayi da annaba Allah ka mana magana Amin.
Allah muna tausayi da annaba kai mana magana Amin.
kowa Allah ka buɗa masa Amin. Mun gode.
a ƙasar nan muna cikin wani yanayi sai a kama mutum a shiga da shi daji a kulli a dinga cinikin sahuwa dabba in ba a ba da kuɗi ba a yanka shi to Allah kai ne za ka yi mana maganin abu masu yin abin nan Allah ta mana maganin abu duk wanda yake da hannu cikin wannan abun ba mu kai ƙarar su gurin kowa ba mun kai su gurin ƙarar gurin Allah muna da annabi Allah mun so da annabi ana kafashe ya Allah Allah ka mana maganin abu Allah muna tausiri da girman annabi Allah ka mana maganin wannan bala'i Allah ka ake kama mutane musulmi ƙasa a ɗaure mutum a kashe mutum a tafi da shi jeji wani ba karamin bala'i ba ne Allah ka yi mana maganin abu. Allah ka yi tajalli na fushinka duk masu yin wani abu da girman annabi rana ɗaya Allah ka mutu wata girman tsawa amin muna da su. Allah ba za mu yi yawa ba Allah muna san annabinka muna san annabinka kuma Allah ka bari a dinga halaka mu Allah ka yi mana maganin amin Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ka ba mu aminci duk wanda zai taɓa addinin mu ko ya taɓa lafiyar mu ko ya taɓa mutuncin mu ko ya taɓa makarar ya taɓa rayuwar mu to Allah ga ka gashi Allah irin yadda kai wasu Abu Jahal a badar ka halakar da su Allah su ma ga sana sun taɓa masoya Allah sun taɓa musulmi Allah ba za mu iya ba Allah ka mana maganin amin Allah ba za mu iya ba ka mana maganin amin Allah ka mana maganin amin wannan kashe kashe a kama mutum a ɗauri kun ba a ba da kuɗi ba a kashe shi Allah Allah dan girman ka Allah ka gaggauta yin fushin ka akan wannan abu Allah ka fitan mana da su. Allah kuma ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka gawo da bukatun mu kowa nan da bukatar sa da yake Allah ka biya mana Amin. Mun gode.
ya yi mana kanu Amin.
kanu garinmu ne Allah ka zo da kanu lafiya da Najeriya gaba ɗaya Allah ka zo da mu lafiya abin da ya faru a Maiduguri na sha'anin ruwa wannan tashin hankali ubangiji Allah ka kawo lidifi Allah ka kawo lidifi wannan abubuwan in zunubin mu ne Allah ka gafarta mana Allah ba don ba saboda annaba Allah ka yi Allah ba don saboda annaba. Allah kuma dukkan wanda suka yi hidima cikin haɗo wannan maulidi Allah ka so su Allah ka saka musu da alheri. Allah ya musu bukatun da wanda ke taimaka mana wurin gudanar lamarin addini a zawiyar nan tun daga kan makota da 'yan uwa da abokan arziki da masoya wanda suke taimaka mana wurin tafiyar lamarin addini a nan Allah ka so su Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya. Jagoran namu shi Allah ya zama magari.
Mun gode shiru. Mun gode mola. Allah ƙara ma lafiya.
bayan suna rabbinin wasatin ɗin da wasatin yankin ɗin da hajji ya suna da ɗanki iya na dari a tsakanin mu da bayan rabbika da kuma jirgin da wasatin ɗin da alhamdulillah